ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 Hijriya wanda ya dace da 21 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan darasi na 170 a cikin wannan littafi na Muktasaru Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa annan masallaci na ihya sunna a cikin birnin Kano Najeriya idan yan wani su yi tunawa muna cikin fasalin da yake magana akan yakin tabuka da irin fa'idoji da ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya zaƙulo a ciki a muna shafi na ɗari biyu da hamsin da tara a ya ce daga cikin abin da za mu samu fa'ida akan shi ne ƙauluhu hatta tasawwartu ha'itsi abi da wannan fa'ida ta ashirin da shida kenan فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بلا إذن وفي أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه لهم ومن أمره لهم بالاعتزال idan za ku iya tunawa ka abu ya ce lokacin da gari ya masa zafi aka ƙi kula shi sai ya nufaci wato gonar ɗan uwansa shine Abu Qatada yace yana son sa yana ƙaunarsa a duniya yace yana cikin mutanen da suke da matsayi a gare shi a duniya da ya shiga ya tarar da shi a gonar yace ina haɗa ka da Allah ya kai Abu Qatada don Allah ka sani cewa ni ka abu ina son Allah ina son manzon Allah abi qatada yace Allahu a'lam Allah ya baro kan sani ni ban sani ba bai sake ce masa komai ba kuma Allah shahid anan shine shigowansa wannan gona ko shinge ko kewaye na shi abu qatada ai bai masa sallama ba ai kawai dirayi dirayi kawai ya gan shi ya shiga wannan yana nuna mana ya halatta mutum ya shiga gidan maƙocinsa ko abokinsa idan ya san cewa ba zai yi fushi da shi ba ba zai shiga damuwa ba ko da ko bai nemi izinin sa wajen shiga wanda ka isa da shi wanda iyadda da kai wanda ka aminta da shi za ka iya shiga gidansa ba sai ka nemi izininsa ba yanzu kun ga da zai shiga gidan ko gonar abikata da ai kun ga bai aika masa ya ce bari zan shigo wajenka ba to wannan yana nuna mana a shari'a gidan ɗan uwanka ko aboki ko makoci wani dalili wani uzuri yasa ka shiga za ka iya shiga ko da baka nemi izininsa ba saboda kana ganin daɗe ne wannan babu laifi a shari'a amma in ka san ba zai nuna fushi ko damuwa ba shine idan ulima ridahu bina izinin idan aka gane kuma aka san cewa zai yadda ko da ba a nemi izini ba sannan umarnin da aka bashi na cewa ya ƙaurace wa matarsa kun san an aiko masa cewa ya ƙaurace wa matarsa ha to ai da an ce a daina masa magana kuma ba a kula shi har yayi ta zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah kusa da annabi amma annabi bai zai kula shi ba to sai gashi yau annabin da kansa ya aiko a yi masa magana cewa ya rabu da matarsa to kaga an fara samun sassaucin hukunci kenan na hana a yi masa magana tunda yanzu har an turo ma wani ya masa magana duk da magana dai ba mai daɗi ba ce to amma dai an ɗan fara yi masa magana shine ibn al-qayyim yace kal bisharati bil farji min jihati kalamihi lahu saboda maganar da ya musu sannan kuma da umarnin da aka yi aka ce a'a ba sake matarsa zai yi ba ba sake matarsa zai yi ba a'a ƙaurace mata zai yi kaga wannan ma da ɗan dama dama da a ce cewa aka yi sake ta sallame ta abu na ashirin da bakwai wa fi qawlihi alhiqi bi ahliki dalilun ala annahu la yaqa bi hadhihi al-lafza wa amsalha talaqun ma lam yanwihi duk lokacin da miji ya ce wa matarsa ki tafi gidanku je ki gidan iyayenki wannan dalili ne na nuna cewa ba saki bane dan miji ya ce wa mata tafi gidanku je ki gidan iyayenki wannan ba saki bane a shari'a matukar ba ya faɗi haka ɗin da niyyar saki bane ba kenan kalmar tana iya ɗaukan ma'ana biyu ko dai ta ɗauki ma'anar saki ɗin tafi gidanku me kake nufi na sake ki nake nufi to kaga tafi gidanku ta zama saki tafi gidanku tafi ki bar min gida me kake nufi ke dai na ce ki tafi matsoraci ne kenan barazana ce kenan to kenan ana iya koran mace a gida a ladabtar da ita a ce ki tafi gida wannan cewa tafi gida kar ta je ta fasa ihu ta je ta firgita iyayenta ta ce an sake ta kuma an sallame ta dama na gaya muku a karatu a baya duk lafazin da yake gairu sariha ba lafazi ne da ya fito fili ba baya nufin sake a shari'a kalma ɗaya ce idan namiji ya gaya wa matarsa kawai ta saku in ya ce ya sake ta kurin inda ya amfani da kalmar talak saki bai buƙatar tawili wani ya buga mun waya kwana nan yana fatawa yana cikin damuwa yana shisheka me ya faru ce wallahi talla akar mukallahu wai ransa ne ya ɓaci matarsa ce ta masa wani abun da bai ji daɗi ba shi kuma wallahi yana cikin fushi kawai ma ya ce ya sake ta da Allah malam ba wani sassauci saboda ransa a ɓace ne nace to da kana shan shayi zaka sake ta ta sako duk wanda ya bude baki ya ce ya sake ta ta sako amma ba ruwa na da ke ba ni ba ke ke din banza Allah ya kiyaye aure na da ke ni na rabu da ke ni ke ba matata bace daga yau na daina alaka da ke ki bar gidan nan har in dawo in tarar da ke duk waɗannan kalmomin barazana ne ba sake ba amma in an yi niyya to sake ne ku gane wannan yana da muhimmanci fa duk akwai shi a larabci duk waɗannan alfaz da malaman bikiyo sun kawo su a cikin littattafai in dai mutum ya amfani da shi ya kori matarsa ya mata kaca kaca har ma ya ce a zo da a kori kura a ɗebi kaya duk ba sake ba ne yau ai malam mutumin da da bai sake ta ba ya zo ya turo kanta ta kwashe kayanta duk barazana ne ya yadda ya biya kuɗin kanta ya ladabtar da ita duk ba a daukar sa a matsayin saki ko da wani yayanta mai bushi ko wani dan uwanta ya ce ta saku ba ta saku ba in dai bai yi niyyar saki ba shine malam yanwahi kuna tare da ni to mun gama da wannan wa fi sujudihi lamma sami'a sautal bashiri dalilun ala tilkal adati tilka adati sahaba lokacin da aka yi mai bushara dan dan aike mai bushara albashir an gane ko albashir ana nufin mai bushara kenan me Allah ya ce walamma jaa albashiruhu alqahu ala wajhihi fartadda basira albashir mai bushara kenan duk wanda yazo yake bada bishara albashir shine duk wanda aka samu suna bashir ba bashir bane bashir ne an gane kun san akwai basiru akwai kuma bashiru amma mu mutanen bashir suke cewa babu babu bashir a larabci sai dai bashir inda ana nufin mai albishir ko mai bushara kuna jin ko a rinka gyarawa ba to wannan ashe al'adar sahabbai ne idan aka gaya musu abun albishir da abun jin daɗi sai mutum ya yi mai sai mutum ya faɗi ya sujjada shi ne mala yake ya ce wa hosti babu sujudu a shukuri inda ni'amil mutajaddida wa niqamil mundafi'a wannan yana nuna mana lalle in ni'ima ta zo da ta jaddadu wani alheri ya zo maka na jin daɗi to ka iya kafa goshinka kawai ka yi sujada a ƙasa da kuma anniqam azaba almundafi'a wanda Allah ya dafa'a maka ya kare ka daga su daga ita kana iya yin sujada na gaya mana wannan sujada ba sai an kalli gabar ba ba kuma sai an yi alwala ba kawai goshin za a kafa a nuna wa Allah godiya ita ce sujudu shukri wa qad sajada النبي صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة ملائكة من دليلي wuraren da annabi ya sujo da shukuri a lokacin da malaika jibril ya zo da annabi bishara cewa Allah ya ce a gaya maka cewa duk wanda ya salati daya a cikin al'umman ka ya maka salati daya to kai kuma Allah zai masa shi kuma Allah zai masa guda goma annabi sai kafa goshi a ƙasa alhamdulillah godiya وسجد حين شفع لأمته النبي يا سجدا lokacin da ya nemi ceto wa al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya karfafa shafa'u Allah fi thalatha marrat sau uku sajada ta uku wa sajada Abu Bakar lamma ja'ahu qatlu Musailama lokacin da labari ya zo wa Abu Bakar a lokacin da yake mulki tunda a lokacin sa aka kashe Musailama al-Kazzabi wannan mutumin da ya da'awar annabta aka ce ai an gama da shi an kashe shi ya faɗo daga kan kujerarsa ya buga sujada a ƙasa don yau Allah godiya. Wa sajada aliyun hina wajada zassudayya maktulin fil khawarij. Zassudayya wani mutum ne ɗan bid'a cikin khawarijawa aka samu an kashe shi. Aliyu tsabar farin ciki ya faɗi ya kafa goshinsa a ƙasa saboda godiyar Allah an kashe wannan mutumin. Kenan duk wannan yana nuna mana muhimmancin idan wani abu na farin ciki ya same ka ko wani bala'i ya kauce maka sai ka yi me kai sujada don gode wa Allah a rinka dabbakawa yana da kyau ko da ke yanzu naga yan bal ma suna yi ko eh yan kwallo ma suna yi ustazai ne ba sa yi amma yan kwallo suna yi Allah ya sauke wa fi istibaqi sahibil farasi warraqi ala ala ala sal'in wato gudun nan da wani mai doki ya ta gudu don ya zai gidan kamu da kuma wanda ya hau dutsen sala jabalu sala yana nan a madina kaga wanda ya hau kan dutse yana so ya yi magana da ƙarfi a ji don suka abu su ji ko to kenan shi wannan dutse na sala a madina dama in ana so a wani albishir a faɗi wani abu ya shiga gari ya to shi ake faɗa ai shi ake hawa har yanzu yana nan dutsen duk da dai naga ana ta rushe rushe ban sani ba ko sun rushe shi yanzu sannan kuma mutum ya hau abin hawa ya gudu ya je ya albishir wa ɗan uwansa akan abin alheri ba sai an bashi kuɗin mai ba shi ma wannan hali ne wato mai kyau kuma dalilun ala hirsil qaumi ala alkhairi wannan yana nuna cewa mutanen nan suna son alheri kwarai da gaske wastibaqihim ilaihi da kuma rigegeniya da suke wajen neman alheri wa tanafusihim fi masarrati ba'dihim ba'dha da kuma tanafus wato tserereniya da juna an gane tserereniya da juna wato musabaka da junansu don su yi wa junansu wato faranta wa junansu masarra don mutum ya gaya wa ɗan uwansa abin alheri ku ta ƙoƙari in alheri ya zo ku gaya wa ɗan uwanku an ce an biya wani kujerar makka yi maza ka tafi ka gaya masa an ce an ba wani aiki yi maza ka je ka gaya masa duk wani abin alheri da ya samu wani aje a gaya maka kai ai bakin ciki kada ka kasa bacci saboda alheri ya samu dan uwanka a'a wane wane ya bashi mota wane wane ya sai masa gida wane ai ya samu admission a jami'a kaza ai wane ma kasuwancin sa Allah ya yi albarka gwamnati ta masa approving a wane an masa kaza abubuwa na alheri ai maza aje a sanar da su ai musu albishi ba sai an baka kokobo ba وفي نزع كعب وتو ثوبيه وإيطائهما دليل على أن إيطاء المبشر من مكارم الأخلاق cirewa da kabu ya yi na kayansa gaba ɗaya ya ba da sadakar kayan a take wannan yana nuna ashe idan mutum ya zo maka da abin albishir in ba ka da kuɗin da za ka bashi ka iya cire hulaka ka bashi ko ka cire agogo ka bashi ko ka cire rigar ka ma ka bashi wannan duk abin alheri ne kuma sunna ne an tabbatar da ita yana cikin kyawawan ɗabi'u wa jawazi ita'il bashiri jami'a siyabi kuma yana nuna ya halatta ka bawa albashir wanda ya maka bushara duk kayan ka ma musibabi tahni'ati wato man tajaddadat lahu ni'matun diniyya kuma as mustahabi ne kai tahni'a kai murna kai fatan alkhairi ga wanda wata ni'ima ta addini wato ni'matun duniyawiyya afwan wato wata ni'ima ta duniya ta jaddadu a gare shi wannan abin so ne ka sanar da shi wa annal aula ko kuma na shi diniya din daidai ne wal qiyamu ilaihi da tashi ma ka miƙe dan ka gaya mai alheri wa musafahatihi da ya masa musafa gaisuwa assalamu alaikum ina maka murna wannan abin addini ne shari'a ne ka miƙa hannu ka gaisa da mutum wani abin alheri ya same shi fa hadhihi sunnatun mustahabba ibn al-qayyim yace sunna ne mustahabbiya huwa ja'idun liman tajaddadat lahu ni'ma dunyawiyya kuma ya halatta ga wanda aka jaddada masa ni'ima ta duniya Allah ya bashi wani alheri ka rike hannunsa ku yi musafa kai masa fata alheri wa annal aula an yuqala liyahnika ma ataka Allah wannan da larabci kenan in larabawa ne ka gaya mutum liyahnika ma ataka Allah wato muna maka tani'a muna maka murna akan abin da Allah ya baka wa ma manna Allahu alayka da abin da Allah ya maka na baiwa wa nahwu hadha al-kalam da makamanci wannan ko wanne al'ada za su iya yi fa inna fihi tawliyatan ni'mati rabbiha wato rabbaha wannan yana nuna cewa ubangiji an mika masa an walla masa an fawwala masa lalle ubangiji shi ya ni'ima din sannan kuma ka nuna wanda aka yi wa ni'imar tasa ce Allah ne ya yi ni'imar sannan kuma wanda aka yi wa ni'imar tasa ce والدعاء لمن نالها بالتهني biha. kuma an yi addu'a ga wanda ya samu wannan ni'ima ta hanyar masa wato fatan alheri abu na abu na abu na 31 abu na na 28 kai ko wa fihi anna khayra ayyamil abdi ala al-itlaq yawm tawbatihi wa qabulillahi laha wa fi sururihi bidhalika وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله في قلبه من كمال شفقته على الأمة malam yace a cikin wannan kissa zamu gane cewa mafi alherin kwanakin bawa alal itlaq sake ba kaidi babu ranar da ta wuce ranar da Allah ya karbi tuban mutum ranar da Allah ya yafe maka duk kwanakin duniya babu kwanakin da suka fi alheri a gare ka irin ranar da Allah ya ce ya yafe maka malam da za mu samu labarin Allah ya yafe mana ai da mu huta wallahi wallahi Allah ka yafe mana ya rabu Allah ka yafe mana ya Allah Allah ka yi mana afuwa babu ni'imar da ta wuce a ce yau yau za ka je wajen Allah ba ka da damuwa ya karɓi sallarka ya karɓi azuminka ya karɓi tubanka kurun fajira ake ka mutu kawai ka shiga aljanna mala akwai farin cikin da ya wuce wannan babu amma ba mu sani ba muna ta yi dai wa qabulillahi laha da kuma Allah ya karbi tuban sannan kuma farin cikin da mutum zai nuna da wannan da hasken fuska shine istinari ko istinarati wajhihi fuskar ta haske wannan dalili ne akan abin da Allah ya sa a cikin zuciyarsa min kamali shafaqatihi alal umma na cikar tausayin Allah akan al'ummarsa Allah yana tausayin al'ummarsa shi yasa in ya maka abun alheri sai fuskar ka ta nuna wala akwai abin da ba sai an tambaye ka ba daga fuskar ka za gane shi dan adam ko ku gane wani abu ana iya gane jin daɗinsa da farin cikinsa kurin daga wannan fuskar. Idan ransa ya ɓaci aka yi mai abin da baya so, daga fuskar ana iya ganewa idan kuma abin da yake so ne aka gaya masa daga fuskar sa ake gane dan haka ka daina bata lokaci idan ana mu'amala da kai kowa ya fahimce ka ana gaya maka magana alheri ba kai farin ciki ba baka nuna a fuskar ka ba ya nuna kana da butulci kuma baka da kirki an gaya maka abun bakin ciki da damuwa amma kana ta dariya kana ta cikin fuska wannan ya nuna cewa wannan abin da aka gaya maka bai dame ka ba haka Allah ya gina ɗan adam ka kula kenan fiska dalili ne na bayyana ina so ko ba na so sau da yawa ba ba za mu ci alal itlaq ba sau da yawa majority abubuwan take faruwa abu na na ashirin da tara shine wa fi babu sadaqati inda taubati بما قدر عليه من المال وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك دليل على أن من نذر ماله كله يلزمه إخراج جميعه مالا yake cewa a cikin kisar akwai nuna mana mustahabbi ne idan mutum zai tuba ya sadaka duk wanda yake da laifi a wajen Allah wanda ya san ya saba wa Allah da wani abu kuma yake neman Allah ya karbi tubansa ya dauki wani abu ya bayar ko kosai ne ko na 200 ko alawa ce ka saya ka dan rarraba yara ko ka dauki 2000 ka hadu da wani ka bashi kai ka bashi a matsayin sadaka kana miƙa mai kace ya Allah laifin da ne na kaza ina fatan Allah ka yafe mini kamar yadda idan mutum yana da larura ko yana da ciwo ko wani abu yana damunsa to ana iya yin sadaka don samun biyan bukata. Misali ko kuna ganewa. Idan ka sa wani abu a gaba kana so Allah ya maka, to kana iya yin sadaka kai tawassuli da sadakan Allah karɓa ma kuma Allah yana karɓa. Idan kana neman buɗi akan wani abu, ka rinka yin sadaka don Allah yana karɓan abin da ka roƙe shi bayan ka yi sadaka. Da iyayenmu da kakanni sun gina mu akan wannan sunnar amma yanzu ruwa ta sa mutane ba sa sadaka wani zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo wallahi bai sadaka ba ka gaya wa kanka gaskiya malam babin sadaka fa ba goge shi akai ba babin me sadaka ka ciri wani abun da kake so ka ba wa wani ko kuɗi ko abinci ko sutura ko wani abin arziki kullum kana roƙa Allah yana baka kai baka iya cirewa ka bayar idan abinci ne Allah ya maka ni'ima ba za ka iya dafawa a gidanka ka ba wani ba in sutura ce kai baka iya cire suturarka ka ba wani kai shekaru kana tara kaya baka iya ba wani tsohon suturar da zaka ba wani da ita zai je sallar juma'a ya je sahun gaba yana murna ya saka kaya mai daraja amma ba ka iya yi kullum kana karban albashi sai kai ta kashewa ba za ka iya cire wani ka ba wani mabukaci ba kuma sai ka ce kana so kai Allah ya baka a gaya wa kanka gaskiya mana shi dai annabi ya gina sahabbansa akan ba da sadaka suna da talauci sun fi mu talauci amma sun fi mu sadaka na sha faɗa ko shekarun da na faɗa a karatun sai bukhari da mutum usman bin affan da asma muna magana akan sadaka nace kusan yanzu mutane babin sadaka ne ma suke masu binne shi Allah yanzu da mu gaya wa kanmu gaskiya da duk gida a cikin a cikin gari akwai musaki makaho ko makauniya ko gurgu ko gurguwa suna bin gida gida suna yawo da dan kwanan su wani gurin a ba su gero wani gurin a ba su gyada wani gurin a ba su kuɗi mu iyayenmu da kakanni sun gina akan in mutum ya zo gidanka yana neman taimako ko ba ka da kuɗi za ka ɗan ɗebi gero ka ba wallahi ni ina iya tunawa ina ƙaramin yaro mahaifiyata ta sha bani gero haka idan mai mai bara ya zo a ban ɗan gero haka in je in kai sai mu sakin sai i juyi a cikin buhunsa kuma mun sha zuwa niƙa muna yara muga an kawo an kawo abinci daga gidan misakai da gero da dawa da masara a haɗe to mun san wannan hatsin bara shi yasa ma Bahaushe yake cewa hatsin bara cakuɗe kenan yanzu me me bara me ba ku tare babu makafi ba ina justifying roƙo bane amma akwai mutanen da dole sai an ba su surayi ina suke duk gidajenmu a kule ne duk gidajenmu a rufe ne da sakata sai an kule ba a bane gida buɗe to wani wani musaki ne zai zo ya bara yanzu ina ma za ka ga makafin da zai bi gidanka yana bara sai dai a bakin danja ita ma danjar zaɓa suke inda aka fi bada kuɗi nan suka fi haɗuwa danjar da ba a bada kuɗi danjar talakawa yan ashaba yan adaidaita ba sa tsayawa saboda su wannan ba sa bada kuɗi sai danjojin wajen haka haka din can can suka fi tsayawa ko ba haka bane ba kun lura da wannan da idan ka je masallacin juma'a za ga layin mabarata kutare ne makafi ne da layin su daban miskinai ne tsofaffi ne dattawa masu makancewa da waye kowa ya zo da dan jakarsa da wuri ya ajiye yana zaune idan an zo sallar juma'a duk wanda ya zo juma'a yana dan jefa abin sadaka don Allah yanzu akwai su wallahi kaɗan ne to wannan falalar yin sadakar da mutanen babu su yanzu ina muke yin sadakar ba yi da a gida ba yadda za a yi mace ta dafa abinci babu ba ta aika makota ba ni da nake muku magana wallahi ina tunawa na sani duma garimar duniyan nan akwai 'yan kwanuka da farantai da muke da su a gida abun mamaki malam gashi ba wadatar ake da shi ba amma wallahi mace ba za ta yi abinci da iya ƴaƴan gida kaɗai ba sai ga an zuba wannan kaɗan an zuba wannan kaɗan an zuba aƙalla aka yi gida biyar shida makota duk sai an kai musu da muna yara abincin gidanmu ba ma ce saboda kwaɗayi irin na yaro abincin makota ya fi daɗi yanzu kai ka taɓa ganin makocinku ya aiko shinkafa da wake ko shinkafa da miya wallahi ba a yi duk alinmu ya canja da yara a unguwa yaro fa ba a bari ya ci abinci shi shi kadai sai a koro shi waje da tuwansa da kwanon tuwansa ya ci abinci da yara makota saboda ana zaman lafiya yayi mutumina Allah ya saka da alheri kai ma magana ka abun dubawa ne Allah ya saka da alheri amma yanzu me yake faruwa an raba kan babu ba yi yanzu fa yaro a gida fa tsakanin yaya da ƙani fa ba sa ci abinci tare tsakanin yaya da ƙani wallahi ba a ci abinci tare sai wannan ce ni ba yanzu zan ci ba ni ba yanzu zan ci ba da ku kwano ɗaya ne mu- yara hudu biyar za a zuba musu abinci su ci tare da mai babban loma da mai karaman loma kowa karfin sai fidda shi amma yanzu ba a yi yanzu kowane yaro ya san kicin ɗin uwarsa an caccanja abubuwa kuma wallahi yana da tasiri salbi yana da disadvantage wallahi wajen raba kan yaran da sanya rashin jituwa da ƙaunar junansu da wallahi in dai baya nan dai ba wallahi ina gaya muku wannan ba man shekaru da yawa mahaifina Allah ya masa rasuwa yan shekaru suka wuce yana da yayansa uwarsa da ubansu daya sai muka lura cewa idan sun zo cin abinci idan ɗaya baya nan wallahi ɗaya baya ci ni na san da wannan za a kawo abincin na gidan yayan nasa shi ma za a kawo haka zai zauna ya ci wani abubuwa wallahi ba zai ci abincin nan ba sai dan uwansa ya zo idan kowa bai zo ba to zai haka zai a ƙarshe dai in ya kai bai ci ba din to sai ya dan gutsuri kaɗan na gidan yayan nasa ya dan gutsuri kaɗan nasa sai ya dan ɗauka sai sauran duk ya haika sai ya ce akai gidan wani almajiri ma ba za a ba ba wannan zumunci amma yanzu me yake faruwa duk mun canja kuma waɗannan al'adun da kuke gani suna da alaƙa wato da tarbiyyar mu da samun lada a wajen Allah tabaraka wataala zaka ayi sadaka a bada sadaka a taimaki mabukata ko ba haushe cewa yi sadaka maganin masifa yanzu me zaka ragu da shi ka fito da kuɗinka dubu biyar dubu shida dubu bakwai ka cire ɗari biyar ka ba wani ka cire yan dubu ɗaya wani a masallaci kuke haɗuwa daga ganin su ka san wallahi bai ce bane ba wani na gajiya ya gajiya ina zuwa da Allah ka dan zaro yan dubu ɗaya ka bashi ba wanda ya gani zai ji daɗi amma babu sai a tambaye ka ya iyali to ya gida wani ya iyali ya gida ba wani ina fata ana fahimta to istibabu sadaqati inda tawbati kenan bima qudira alayhi min almali da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka abu kam da ya sha ya ji dadin tuba ba cewa ya dukiyarsa ya dauka ya bayar ba to manzon Allah sai ya ce da shi kai amsik alayka ba'd malika rike wani bangare na dukiyarka fa huwa khairul laka shi fa alheri gare ka ashe ana nufin cewa wanda ya kuru ya rufe ido duk abin da ya mallaka jazaba ta ɗebe shi ta imani ya tattara duk abin da ya mallaka ya kawo maka akar makalla to kai kuma ka zama mai fiƙiu ka ce wani ko annabi fa yana tambaya in an kawo masa duka ya ce mai kabar wa iyalinka kai ka ce a mun gode Allah saka da alkhairi ka ce a a gaskiya alaji yayi yawa ba mu rabi ka dauki rabi ko dauki abin da zaka taimaki iyalinka kaga annabi yayi wa Abubakar haka Abubakar shine kawai da yake imaninsa ya kai mataki yace ni fa na bar musu Allah da annabi ya gaya wa annabi kalmar da ba zai iya maida masa wani martani ba. Umar ku daman da ya zo gida biyu ya raba. Kai mai ka bari ya ce na bari taraktu mislahu na bari rabin irin wannan. Umar da ya zo ya ji an ce Abubakar ya ɗauki duk abin da i mallaka ya ce kai wannan mutumin na daina musabaka da shi ba zan iya wuce shi ba wallahi ya fi ƙarfi na. Duka ya bayar ka tambaya a tarihin abubakar da ya ɗauki dukiyarsa duka bayar kafin ya mutu abin bai dawo ba wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin abin da ake nufin karfin imani ka ɗauka ka bayar ba ka taba asara dan ka bawa Allah dukiyarka to annabi yace ka rike wani bangare ibnu qayyim yake cewa to amma fa dalili ne da ke cewa duk wanda ya bakance akan dukiyarsa to fa zai fito da ita duka ne sai dai in malamin ko shugaban ya ce ka riƙe wani ɓangare kenan tun da ka ce duka za ka bayar fa duka za ka kawo ya ce wa fihi izamu miqdarin sidqi a cikin kisar akwai girman matsayin gaskiya wa ta'liqi sa'adati daraini bihi kuma an rataya rabautar duniya da yin gaskiya rabautar lahira ma da yin gaskiya wanda zai rabauta a duniya shine mai gaskiya wanda zai rabauta a lahira ma shine mai gaskiya wallahi waqad qasama subhanahu wa ta'ala al-khalqa qismayn su'ada wa hum ahlu as-sidq wat-tasdiq ubangiji ya raba halitta gaba ɗaya kashi biyu akwai su'ada masu rabauta yan aljanna suwaye sune ahlu sidqi yan gaskiya wat-tasdiqi da gaskatawa sai na biyu ashqiya wa hum ahlu al-kadhibi wat-takdhib su ne makaryata masu karyata shari'a wa huwa taqsimun hasirun muttaridun munakis kuma lalle wannan rabo ne da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wanda yake mai iyakancewa hasari kuma daidai yake sannan kuma munakis ko dai ka zamanto cikin ahlul as-sa'ada yan aljanna wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damat samawati wal ardh wa amma alladhina shaqu ففي النار لهم فيها زفير وشهيق an gane ko munakis din kenan ko dai dan wuta ko dan aljanna Allah yana cewa laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabau fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim a cikin suratu tauba aya ta 117 wannan ayar mun karanta ta Allah ya karbi tuban annabi ya yafe masa da almuhajiruna ya yafe musu da lansarawa ‘yan madina an yafe musu waɗanda suka bi manzon Allah a lokacin kunci ittaba'uhu fi sa'ati al-usra saura iris zukatan wasu daga cikin su ya karkata amma sun mata ba alaihim Allah ya karbi tuban su ya yafe musu innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah gare su mai tausasawa ne mai kuma jin kai tabaraka wa ta'ala hada min a'zami ma yu'arrifu al-abda qadra at-tauba wannan ayar tana cikin mafi girman abin da za a nuna wa bawa ya san matsayin tuba wa annaha ghayatu kamalil mu'min kuma lalle tuba ita ce matukar cikar mumini فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات Allah ya ba muminai wannan kamala bayan wato ƙarshen yaƙuƙuka ba da an ƙadau nahbahum wa bazalu anfusahum wa amwalahum wa diyarahum bayan sun gama sun bayar da dukiyarsu sun bayar da rayukansu sun bar gidajensu wa kana gayata amrihim an taba alaihim ƙarshen al'amarinsu shi ne Allah ya ce ya yafe musu, sun bar gida, sun hau dabbobinsu, sun kashe kudadensu, sun tafi yaƙi, sakamakon shi ne Allah ya ce ya yafe musu. Wali haza ja'alar Nabi sallallahu Alaihi wasallam yau mata wata ka'abin khairu yawmin min marra alaihi mundu waladatu ummu ila zalikal yau. Kisa Allah ya sanya ranar da Allah ya karbi tuban, annabi ya sanya ranar da Allah ya karbi tuban kabu. shi ne mafi alherin ranar da ya taba shudewa gare shi tun ranar da tsohuwarsa ta haife shi har zuwa wannan rana wala ya'rifu hadha haqq ma'rifatihi illa man arafa Allah wa huquqahu alayhi wa arafa ma yanbaghi lahu min ubudiyyati ibn al-qayyim yace ba wanda zai iya gane wannan haƙiƙanin ganewa sai wanda ya san Allah ya san hakokin Allah a kansa kuma ya san abin da ya kamata gare shi na bauta wa Allah wa arafa nafsahu wa sifataha wa af'alaha kuma ya san Allah ya san sifo ya san kansa ya san sifofin sifofin kanshi ya kuma sifo ya san ayyuka da ya kamata yi wa anna alladhi qama bihi min al-ubudiyyati bin nisbati ila haqqi rabbih alayhi ka qatratin fi bahri abinda bawa ya tashi ya yi na ibada idan in an kwatanta shi da hakkin Ubangijinsa a kansa, wallahi kamar ɗigon ruwa ne da ya ɗiga a cikin kogi. Du sallarka, du karatun ƙur'aninka, duk zikirinka, duk azumin nafilanka, duk wuridinka, duk wata ibada da za ka yi, idan aka kwatanta hakkin Allah Ubangiji mahaliccinka a kanka, kamar ka samu kogi, ɗigon ruwa ɗaya ɗigo ɗil katara, ɗigo ɗaya ɗiga a cikin kogin nan. Shi ne fa wai a ce wai ka ba da hakkin Allah, hakkin Allah a kanka kamar ruwan kogin nan ne, kai kuma fa abin da ka bayar ɗigo ɗaya ka bayar, ashe har mu mutu ba za mu iya sauke nauyin Ubangiji a kanmu ba. Za salima. ibn qayyim yace hada ma idza salima min al afati zahirati wal batina wai wannan fa digo ɗayan ma idan ya zama mutum ya kubuta daga illoli na zahiri ko na koyi waye ya kubuta a cikin mu kenan ibadar ma ba yin ta muke yi ba in an kwatanta nauyin da Allah yake bin mu da bashin da ubangiji yake bin mu ba kamar kogi fa kaɗan ɗiga ruwa ɗin wannan ma mai ɗin ɗin ɗigo ɗayan fa shine wanda ya kubuta daga laifuffuka na zahiri da na baɗi. Annabi ya tashi yana ta sallah da daddare kafarsa ta kumbura tana ta zubar da ruwa. Aisha ta ce, Ya Rasulallahi, ya za ka wahal da kanka ka zauna, ka huta, ka kwanta, ka yi bacci, kai da Allah ya riga ya yafe maka inna fatana laka fata mubina, bi yakfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah ya ce ya yafe maka ya maka buɗi, ya za ka tashi kana sallah kafarka ta kumbura tana zubar da ruwa yace ya Aisha afala akunu abdan shakura yanzu Allah ya yi mini wannan ni'imar ya yafe mini ya min budi inna fatana laka fatan mubina Allah ya yafe min zunubina da wanda ya wuce da wanda zai zo inna yi kuma ni ba zan zama bawa mai godewa Allah ba kai yanzu misalin da Allah ya mai da kai musulmi da Allah ya baka abin da zaka ci da Allah ya baka sana'ar da zaka rayu da Allah ya baka aikin da zaka yi da Allah ya baka ni'imar lafiya da Allah ya maka to kai ba za ka ma tashi kai sallah ko kai azumin nafila dan ma ka gode wa Allah ba abin da nake so in ce da ku ashe akwai ibadar da bawa yake yin ta kurin dan ya nuna wa Allah ya gode ya gode ya gode ya gode akan ni'imar abun hawa da ya masa ya gode ya gode ya gode akan ni'imar gidan zama da ya bashi yana sallah da daddare yana azumin nafila don ya nuna ya gode ya gode ya gode da sana'a da aiki da ya bashi da abinci da ya bashi kenan ana yi wa Allah ibada da bauta don nuna godiya gare shi tabaraka wa ta'ala kuma yayi alƙawari ce la in shakartum la azidannakum in kun gode mun sai na ƙara muku wala in kafartum kafartum ana ana nufin butulci in kuka mini butulci ba ku gode min ba to inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ne a gare ku sai Allah ya maka azaba in ya maka ni'ima baka gode masa ba wani fa ya tashi ya mai gaya haka ha yace kai wallahi yau ina lissafa ina jin na shekara biyu ko kafin ban sha ba ƙwaya ƙwaya dai ta magani ƙwaya ɗaya ya ce wallahi bai taɓa sha ba ya shekara biyu bai sha ba wani ya ce ka ni wallahi ni ba zan iya tuna ba ni rabona da ne wani ciwon kai na fi shekara biyar amma wannan mutumin malam zai kwanta ba lallai ya tashi asuba ba أفلا أكون عبدا شكورا malam Allah ka raba mu da jaraba a rayuwa Allah kai mana abin da zamu iya malam yau da yawa daga cikin mutane akwai wanda wallahi bai isa ya kwana ɗaya ya kwanta bai sha ƙwaya ba ba ƙwaya ba fata ƙwaya ba a'a ƙwayar magani wallahi idan ya kwana biyu bai bai jefa wannan ƙwayar ba ina tabbatar maka a kwana na uku sai dai iyalan su kai shi asibiti galiban yau mutane akan akan ƙwayoyin magani suke rayuwa kana zuwa likita zai gwada ka yana ja maka kunne kaga wannan maganin is for life likita me for life ma'ana halidi na biya har abada wallahi Allah ka kare mu ya Allah. Malam ya ishe ka ibtila'i a baka wata ƙwayan da kullum kullum kullum sai ka sha ta. Kai wannan abu malam akwai ciwo wallahi. Ba yanda za ka yi ko dare ko rana ko tafiya ko ƙauye ko ina ne. Wannan kadai jarabawa ce. Kuma baka isa ka rayu ba sai ka sha. In baka sha ba kuma to ka shirya tafiya kabari. ko muguwar cutar da za ta kwantar da kai kafin a dawo da kai hayyacinka sai ka sa gidanka a kasuwa to kai yanzu ba za ka yi wa Allah godiya ba Allah ya tsallakar da kai daga waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba za ka yi sallah ba ba za ka yi azumin nafila ba ba za ka buɗe ƙur'ani ka karanta ba kai ba kai kai kai baka ibada sai sai sai ka tashi kana neman wani abu kai baka yi wa Allah godiya yau malam lalacewar mu ta kai mu wato har salloli farilla ku ba mu iya yin su akan daidai ba wallahi duk masallacin da liman yake tsaya na kula da salloli Allah gudu ake ci kai tsanantawa yake ana neman dan gaggawa direban da zai ja ku yana bala'in gudu ya ta fadawa ramuka baya kula wai shi kuke so ba ruku'in kwarai ba sujada ta kwarai babu karatun kwarai babu nutsuwa ta kwarai irka hatta tadma inna raki'a warfa hatta ta'tadila qa'ima wasjud hatta kaza waf'al kaza duk ba a so kawai ayi maza maza a gama kawai ba dai sallah bane an yi ta ba dai Allah ya ce ai sallah ba to an riga an yi ibtila jarrabawa ka gode wa Allah akan ubangiji da ya maka ni'imomi wa in tawaddu ni'matallah la tusuha innal insana la zalumun kabbar yace fa subhana man la yasau ibadahu ghayra afwihi wa maghfirati ibn al-qayyim kenan yace tsarki tabbata ga Allah wanda ba abin da ya isarwa ba abin da ya isa isarwa bawan bawan wato bayansa wallahi sai dai afuwarsa da gafararsa ba wani ba wanda ya isa ya je wajen Allah Allah bai kama shi ba wa karrara taubatahu alaihim yayi ta maimaita tubansa karban tubansa ga bayinsa marrataini sau biyu fataba alaihim a cikin ayar kenan awwalan bitawfiqi fataba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim bitawfiqi laha wa saniyan biqabuliha wai abin da ibnu qayyim yake nufi a nan gurin cikin hikimar Allah ga bayi Allah ya ma taimake ka ka ɗaga hannun ka tuba wannan marra ta farko kenan ni'ima ta biyu kuma idan kai din a karɓi tuban awwalan bitawfiq laha a baka dacen kama ɗaga hannun ka tuba ka san malam idan Allah ya jarabe ka billahi alazimu malam zaka iya ɗaukar lokaci mai tsawo istighfarin ma ba za ka yi ba wannan wannan wannan haramci kenan na masifa ka wayi gari mutane suna zama a masallaci suna istighfari kai kuma an jarabe ka da danna waya wallahi wallahi ba kwa ganewa ne wallahi ba ma kawai hisabi ne za ga ana masallaci ana ibada sallar juma'a ake ko ana fuskantar ubangiji shi kuma ka san me aka hada shi da ita waya wayan nan fa in yaje kwanciya ita zai dauna in yana zaune a gida yana ci abinci ita zai zauna in yana tira ita yake danna ya zo masallaci ma gashi ga Allah innal musalli yunaji rabbahu an jarrabe shi wannan wayar ita ce a gabansa wani duk rayuwarsa gaba ɗaya danne da nan wayar yake yi me yake duba in ya gama nan ya tannata in ya gama nan babu bala'in da Allah ya jarraba mutane a tabe tabe irin harkar waya a yau wallahi tallahi malam babu abu mai ciwo kuma lokacin da ake kusantar ubangiji kai kuma an haramta maka kusantar Allah in wa'azi ake gashi ya zo wajen wa'azin amma fa baya jin me ake faɗa shi ba da shi ake ba an miƙa masa waya ga kashe kuɗin data ga kashe lokaci ga cinye caji ga ba lada kun zo masallaci tare wani ya tafi da cikakken lada da kuma ka ɗebi uban zunubi tabe tabe ka buɗe facebook ka buɗe whatsapp ka kalli hoton mata ka ga wani abu ka yi dariya ka karanta wani labari ka tsaya ma ka fuskanci Allah yau ga ka a ɗakin Allah ma kai wani abu ba ka yi wallahi tallahi masifar ta kai ga yau mutane da wafi ba suke amma suna cacin da waya da wafi mutane da wayoyi a hannunsu bala'i ke da dauke-dauken hotuna ya gama zagayen nasa Allah ya jarabe ka juma'a fa yanzu mutane fa ba sa iya haƙuri fa saurari hudu ba fa juma'a za ga mutum ya yi haka kamar kashe kamar mai tsoron Allah ne ba kushu'i ba ne wai sai yake dannawa shi bai ma san hadisin cewa duk wanda aka zo kudu juma'a ya je taɓa wani abu fakat laga ya zubar da juma'a sa bai ma san shi ba shi kullum juma'a sa azube take yake da biya sai da kwansan laya kurum da kona man mota kukula fa kukula to Allah yakan iya maka tawfiki in aka baka daman ka tuba din ma sai ka gode wa Allah ba dai an baka daman ka tuba ba ai an maka tawfikin ka tuba an datar da kai ka tuba ko to sai ka gode wa Allah abu na biyu kuma in ka tuban kuma sai Allah ya ga dama ai ya karba ai nawa ne suke daga hannun shi ta tuban Allah kuma bai karba ba da haka in ka samu dace Allah yana baka dama da daddare ka tashi kai istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun to wannan da can farko ne abu na biyu shine idan an yi din kuma karba an baka kwangila eh an baka yayi kyau ka je ka babba da cin hanci ka gama wahala ka kashe miliyoyin kudi a kwangilar sun karbi kwangilar kuma sun ki su biya ka me ribata babu فالخيرات كلها منه وبه وله لا اله الا الله ابن القيم yake cewa dukkan alkhairai gabaki daya na Allah ne tabaraka wa ta'ala daga gare shi shike minhu wa bihi kuma dan shi ake yi walahu kuma nasa ne tabaraka wa ta'ala duk wani abu na alheri da ka sani na Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan shine ƙarshen bayanin da Malam Ibn Qayyim ya kawo a cikin hajji a wannan a kisar Ghazwat Tabuk kuma nan zamu tsaya insha Allah saboda kurewar lokaci sati mai zuwa zamu tashi faslun fi hajjati Abi Bakar bayani akan aikin hajjin Sayyidina Abu Bakar da abin da ya faru a ciki wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh